إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله إن المسجد بيت الله في الأرض ومنارة الإيمان ومدرسة التقوى ومجمع القلوب إلى طاعة الله تبارك وتعالى أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة هو بناء المسجد ليكون أساس المجتمع الإسلامي ومنطلق الدعوة ومكان العباده ومكان العبادة والتربية والتآخي عباد الله إن بناء المسجد ليس خاصا بالأغنياء ولا بالمنظمة خاص ولا بالطائفة بل هو مفتوح لكل مسلم على حسب قدرته وطاقته لقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه عباد الله هذه تجارة رابحة هذه تجارة رابحة حجر في المسجد أو مساهمة أو نية صادقة تتحول بإذن الله تبارك وتعالى إلى بيت في الجنة إلى بيت في الجنة إلى النقيم إلى النعيم المقيم عباد الله واعلموا أن للمسجد عمارة كما قال الله تبارك وتعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله إن عمارة المسجد نوعان النوع الأول عمارة المسجد أو عمارة حسية بالبناء والإنفاق والصيانة النوع الثاني عمارة معنوية بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن وحضور الجماعة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هدر المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة متفق عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يا باين الله muji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mu sani wannan rayuwa ta duniya za ta ƙare, za mu koma ga Allah gaba ɗayanmu, Allah ya tambaye mu abubuwan da muka aiwatar a wannan gida na duniya. Ya bayan Allah yau Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a wani katafaren masallaci, masallaci na Juma'a, wadda waɗansu bayin Allah daga wata ƙasa mai albarka suka samar da wannan masallaci a cikin wannan gari na Basirka a ƙaramar hukumar Gwaram Allah maɗaukakin sarki ya saka musu alkhairi. Ya bayin Allah, wannan masallaci ɗakin Allah ne, masallaci ɗaki ne na Allah wanda Allah ya ajiye shi a duniya, masallaci makaranta ce ta koyon tsoron Allah, masallaci mahaɗar zukata ce, mahaɗar zukata ne wajen yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya. Shi yasa lokacin da manzon Allah ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, manzon Allah ya je ya samu Madina a cakuɗe, lokacin Madina tana da ɓangarorin mutane da dama, akwai Yahudawa a lokacin sun yi kaka gida a cikin garin Madina, Yahudawan nan akwai Banu Quraiza, akwai Banu Qainuqa, akwai Banu Nadir, sannan akwai munafikai, sannan akwai kafirai, arna, mushrikai duk a garin Madina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara tunanin wane mataki zai ɗauka don ya fara haɗa kan al'umman musulmi domin su kansu musulmin a lokacin kansu a rarrabe yake. Manzo Allah sai ya ga babu abin da ya dace ko abin da ya fi cancanta wanda zai haɗa kan al'umman musulmi fiye da masallaci. Shi yasa farkon aikin da manzon Allah ya fara yi da ya yi hijira daga Makka zuwa Madina shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina masallaci. Don ya zama shine tushen haɗin kan al'umman musulmi. shine ginshikin mahaɗar musulmi inda musulmi za su haɗu su so juna su ƙaunaci juna su taimaka wa juna kuma su taimaka wa addininsu sai zama masallaci ya zama makaranta masallaci ya zama gudun tattaunawa masallaci ya zama mahaɗa masallaci ya zama makoma masallaci ya zama gurin tarbiyya gurin imani gurin tsoron Allah guri ne wanda ake tsara al'amuran da'awa daban-daban daga nan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka dinga hada yan uwantaka tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina daga nan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara koya tarbiyya aka koya ladabi ake tsara zamantakewa ake kawo abin da zai kawo ci gaba da zaman lafiya a cikin al'umma ashe yana daga cikin gudunmuwar da masallaci yake bayarwa a cikin al'umma shine masallaci ya kawo haɗin kai tsakanin al'umma masallaci baya kawo rabuwar kai sai dai masallaci ya haɗa kai masallaci ya kawo tarbiyya, masallaci ya kawo zaman lafiya, masallaci ya kawo ci gaba, masallaci ya zama makaranta, masallaci ya zama gurin sallah, ana karatu, ana sallah, ana koya tarbiyya. Ya bayin Allah, masallaci ba waɗansu mutane kaɗai aka ce su gina ba, ba wata ƙungiya kaɗai aka ce ta gina ba, a'a, masallaci dama ce ga duk wanda ya sami iko yake da dama ya gina masallaci. Dan duk wanda gina masallaci to ba ƙaramin aiki na alkhairi ya gabatar ba, domin ɗaki ne na Allah, guri ne wanda Allah yake so, guri ne wanda Allah yake ƙauna, wanda duk duniya ba gurin da Allah ya fi so kawo masallaci. Yanzu inda za a ce nan garin Basirka ba wani masallaci in ba wannan ba, to Allah ya fi son wannan gurin fiye da kowane guri a wannan gari. Shi yasa manzo Allah yake to ahabbul biladi ila Allah masajiduha, gurin da Allah ya fi so a ƙasa ko a gari shine masallaci. so da haka wannan guri ne wanda Allah yake so wanda ake so kulmul musulmi su dinga halatta shi yasa duk wanda ya samu dama ya sami iko ya samar da garin da babu masallaci ya yi kokari ya samar da ainihin wato masallaci gwargwadon iko gwargwadon yadda zai iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya gina wa Allah masallaci ko wanda ya gina masallaci saboda Allah Allah zai gina masa gida a cikin aljanna muna fatan bayan Allah da suka gina wannan masallaci Allah maɗaukakin sarki ya gina musu gida gida a cikin aljanna wannan kasuwanci ne mai albarka a ce ka saka bulo ka kama hanya aljanna ka taimaka a masallaci ka kama hanya aljanna ka share masallaci ka samu aljanna ka kula da masallaci ka samu aljanna wannan ba karamin ba karamin alkhairi bane ya bayin Allah mu sani masallaci ana bukata a raya shi waɗanda suka gina masallaci sun gama nasu yanzu abu ya dawo gare mu mu da aka ginawa su sun riga sun yi nasu Allah ya ba su aljanna yanzu ya dawo gare mu mu da aka ginawa dole ne mu raya wannan masallacin domin yana daga cikin alamar imani na mutum shine raya masallaci Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir waɗanda suke raya masallaci sune muminai masu imani kenan duk wanda kaga yana kula da masallaci to mumini ne raya masallaci kala biyu ne akwai raya masallaci hissi akwai raya masallaci ma'anawi raya masallaci hissi shine ta hanyar gina masallaci duk wanda ya gina masallaci mai imani ne ko ta hanyar sharan masallaci ko tsabtace masallaci ko sanya fitulun masallaci ko sanya shimfiɗa a masallaci ko kula da yanayin masallaci din wata rana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata baiwar Allah ta zo ta nemi a bata dama ta dinga share masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin ta kawai shine sharar masallaci haka tai tai kullum manzon Allah zo sai ya tarar da masallaci an share wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci sai ya ga alamar gara da kura a masallaci ba a share ba sai manzon Allah ya ce ina wannan matan mai sharar masallaci sai aka ce ya rasulullah Allah ya mata rasuwa manzon Allah ya ce me yasa ba ku sanar da ni ba me yasa ba ku sanar da ni ba su suna gani kamar wannan matar ba ta kai matsayin da za a sanar da annabi rasuwarta ba shi yasa da ta rasu sai suka yi mata sallah suka binne ta sai manzo Allah ya ce mu je ku nuna min kabarinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi da sahabbai aka je makabarta aka nuna manzon Allah kabarin wannan matar manzo Allah ya mata addu'a manzo Allah ya ce da makabartan nan gaba daya cike take da duhu amma saboda wannan matar yanzu makabartan nan ta yi haske gaba daya menene aikinta kawai shine sharan masallaci to idan mai sharan masallaci zai samu aljanna ina ga wanda yake ya gina masallacin ina ga wanda ya bada gudunmuwa wajen ci gaban masallaci ina ga wanda ya kula da masallaci shi yasa yanzu masallaci ya dawo hannunmu mu mazauna nan mu ya kamata mu ci gaba da kula da shi amana ce amana ce amana ce kar mu bari wannan masallacin ya lalace kar mu bari wannan masallacin yayi datti kar yayi kura lalle mu kula da shi zamu samu aljanna da izinin Allah raye masallaci na biyu shine raye masallaci ta hanyar yin sallah a cikin masallacin yana daga cikin raye masallaci shine yin sallah a masallaci da karatun Qur'ani a masallaci da zuwa masallaci domin sauraron wa'azi da karatuttuka da zuwa masallaci domin sallar jami'i wannan shine raye masallaci shi yasa wajibi ne mu dinga halarta wannan masallacin saboda sallah a cikin jami'i mu dinga zuwa wannan masallacin idan an sanya karatuttuka, mu dinga zuwa wannan masallacin saboda koyon Qur'ani, mu dinga zuwa wannan masallacin saboda sallah, kar ya zama an gina masallaci an bar shi a haka, in ka ga mutum ya zo sai sallar Juma'a, wannan kuskure ne. Manzon Allah ya tsoratar da mu wajen kauracewa masallaci. Manzon Allah ya tsoratar da mu wajen kauracewa masallaci. Manzon Allah ya ce ko dai mutane su hannu daga barin zuwa masallaci ko daga barin zuwa sallar Juma'a ko kuma Allah ya liƙe musu zukatansu ta yadda imani ba zai shiga zuciya ba. Kenan rashin zuwa masallaci yana liƙe zuciyar mutum ya rasa imani, sannan halartar masallaci yana ƙara wa mutum hasken imani da albarka a cikin rayuwa. Sannan manzan Allah yake cewa sallar mutum a cikin jama'a ya fi sallar da mutum zai shi kaɗai a gida da daraja da falala guda ashirin da bakwai. Ashe ka zo masallaci a sallah da kai a yi jam'i da kai wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne. shi sa wajibi ne mu raye masallaci ta ɓangaren kulawa da shi da tsabtace shi da gyara shi don mu samu rahamar Allah kamar yadda wacce mace ta samu da kuma ta ɓangaren yin sallah a cikinsa da karatun Qur'ani da zuwa majalisi da zuwa karatuttuka idan an sa saboda samun waccan falala wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana abu na ƙarshe ya bayan Allah zan ja hankali musamman ga limamai wanda suke gabatar da hudubobi mu sani cewa mun bari gurin tsayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk malamin da ya hau munbari ya sani wakili ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka ya san cewa munbari ba gurin martani bane akan abin da ya shafi siyasa munbari ba gurin ba gurin huce haushi bane munbari ba gurin fadar maganganu bane munbari ba gurin tada fitina bane munbari ba gurin rigima bane munbari ba gurin raba kan al'umma bane a'a munbari gurin tarbiyya ne munbari gurin wa'azi ne munbari gurin fadakarwa ne idan wani abu ya haɗa ka da wani a matsayinka na liman karka ce za ka huce haushinka akan mambari dan irin wannan yana faruwa sai liman ya samu saɓani da wani sai ga liman ya zo ya shirya hudu ba gaba ɗaya akan wannan mutumin shi kaɗai yana masa martani sama da mutum dubu sun zo za su saurari wa'azi amma kai ka ɗige da hudu baka akan wani mutum ɗaya wannan kuskure ne ba daidai ba ne ko kuma liman yana da wani ra'ayi na siyasa ya hau kan mambari ya tame da martani akan siyasa mambari ba gurin wannan ba ne shi yasa duk wanda ya hau munbari ya sani shi wakilin manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karantar da mutane addini ya fahimtar da mutane addini ya isar da sakon Allah ya isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai koyar da musulunci mai koyar da tarbiyya mai koyar da addini wannan shine sakon munbari amma kar ka zama mai batanci mai cin mutunci mai aibantawa mai rabawa mai wulakantawa wannan ba daidai bane to da kai da rake mu ji tsoron Allah mu tsaya a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ba mu dama muka zama wakilan shi to ka isar da saƙon da manzon Allah yake isarwa sallallahu alaihi wasallam akan mumbari a ƙarshe ya bayan Allah muna yin addu'a ga waɗanda suka samar da wannan masallaci Allah ya gina musu gidaje a cikin aljanna Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda suka zama sanadiyar samar da wannan masallaci Allah ya saka musu alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ya taimake su ya tsare su ya sanya albarka a rayuwarsu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad